بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake haduwa a wannan lokaci mun shiga daren juma'a wanda shine daren takwas ga watan rabi'un al-akhir shekarar hijira ta 1446 wanda kuma ya dace da lissafin goma ga watan oktoba shekara 2024 ta miladiya daga wannan masallaci na gida alhaji tsoho da ke nan sabuwar anguwa a magume zaria inda muke karatu a cikin littafin wato ma'alimus sunna wannan insha Allah shine darasin mu na 56 cikin wannan karatu mai albarka insha Allah kafin mu shiga muna so mu amfani da wannan dama mu yi addu'a da ta'aziyya an yi mana rashe-rashe a wannan anguwa ta mu a tsakankanin yan kwanakin nan akwai matar malam Shu'aibu wanda yake ce ma dogon nera shugaban kasuwar yan kwanoni Allah ya mata rasuwa a jiya muka mata jana'iza da kuma wata kanwa mu anan da ake ce ma binta wadda ta rasu a sanadiyar haihuwa akwai kuma dattijan nan mai anguwa mahaifinsu malam ashiru wanda ake ce marambo masu aikin towin na motoci din can to dukkaninsu da sauran musulmi muna musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah kuma ya rike musu bayansu Allah ya yaukaka bayansu Allah ya sa suna cikin rahama idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa a cikin kitabul ilm zamu tashi daga inda yake cewa babun at-ta'limu bil amali al mushahad wa bil muqayasa babi dake bayani akan watin karantawa a aikace koyawa mutane abu ayi a aikace su gani wannan yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen koyar da karatu a aikace al-mushahad wanda ana gani wa bil muqayasa da kuma ta hanyar buga misali yin kwatance tsakanin wani abu da wani abu to bai kawo hadisan ba anan sai yayi ishara cewa zai kawo su a can gaba saboda littafin a ka'idar da ya rubuta shi babu maimaita hadisi to hadisan da yake so ya kawo anan suna da mahalli kuma a wasu babuka sauraka bai kawo su ba sai ya ishara ya ce unzur ta'alima kaifiyatul wudu'i kaje lamba hadisi na 933 ka duba bayani akan yadda ake koyar da alula a aikace ya kawo hadisi a wajen sannan wa fi ta'alimi kaifiyatul ghusli sannan ya sake kawo hadisi a lamba ta 1900 da lamba 17 game da koyar da wato yin wankan janaba a aikace wa fi bayani auqatis sala da kuma wajen bayani akan lokutan sallah dan ma ya kawo hadisi a lamba ta 1000 da lamba 33 wa fi bayani kayfiyatis sala da kuma hadisan da ya kawo masu nuni zuwa ga koyar da sallah aikace a lamba hadisi na 1189 da kuma lamba ta 1191 wa fi bayanil hajji da kuma batu akan aikin hajji a lamba hadisi na 1900 da lamba biyu wafi wanzur fil qiyas haka nan game da kwatance ka duba waɗannan lambobi 1763 da 63 da 1838 da 1829 da 2022 da 22 da 2518 duk waɗannan lissafe-lissafen Allah ya kai mu da rai da lafiya aka yi gare su wata rana malam ya ce babul ga wani babi min ilmi qawlu la a'lam yana daga cikin ilimi alamar ilimi idan aka tambayi mutum abin da bai sani ba yace ban sani ba faɗin ban sani ba alama ce ta malami ko mai ilimi wanda yake ya san abin da yake a karatu shi za iya tantance ga abin da ya sani ga kuma abin da bai sani ba shi sa baya jin kunya ko nauyin ya ce ban sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa inda malam bai kawo hadisi ba nan an tambaye shi yace ban sani ba an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyul buqa'i afdal a cikin farfajiyar duniya ga baki ɗaya ina yafi falala annabi yace ban sani ba alaihi salatu wassalam da ya bako abokinsa malaminsa jibril alaihi salam da ya zo sai ya ce masa an tambaye ni kaza ban sani ba ko ka sani jibril ya ce ni ban sani ba ya ce jibril ko za ka tambaye mana Allah jibril ya ce wane ni ai sai kai ka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma ta hanyar wannan tambaya Allah ya sanashe shi cewa mafi alkhairin wurare sune masallatai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ban sani ba daka ba aibi bane wanda kaji yana kokarin nuna shi komai ya sani to wannan alama ce ta bai san komai ba wanda bai san komai ba shine mai kokarin nuna ya san komai malam yace an ibn mas'udin qal innal ladhi yufnasa fi kulli ma yustafta la majnun ibn mas'udin yace duk wanda kaga da abinda aka tambaye shi zai bada amsa to wannan ba kowa bane face mahaukaci babu wanda zai zauna a ce duk tambayar da aka aiko masa duk tambayar da aka yi masa wata ma ba shi aka tambaya ba ya cafke ta ya yi alkafara ya ce sai ya ba da amsa ko ya bayar da ilimi ko ya bayar da jahilci ko ya bayar da zato to babu mai yin haka illa mahaukaci wato mahaukaci a nan wanda bai san ciwon kansa ba wanda kuma bai damu da mai gobe za ta haifar ba ibn abbasin duk da zurfin iliminsa a alƙur'ani ya faɗa a wurare daban-daban ya ce kuntu la adiri masama kuntu la adri fatirar samawati wal ard na kasance ban san ma'anar fatirar samawati wal ard ba haka yace na dade ina so in tambayi Umar dan Khattab game da su wane ne matan nan da Allah yace in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma ka duba zurfin ilimin Ibn Abbas al-Qur'ani addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka san da shi alqur'ani da fasararsa sannan kuma ya biyo koya a gun malamai cikin sahabbai kuma Allah ya masa fatahi amma yakan ce ban sani ba ba aibi bane idan an tambayi mutum bai sani bai ce bai sani ba wa ibn umara anna rajulan sa'alahu an mas'alatin sai na dan umar wani mutum ya tambaye shi game da wata mas'ala fa qala la ilma li biha yace ban sani ba falamma adbara ar-rajul yayin da mutumin ya juya qala ibn umara sai da dan umar yace ni'ima ma qala ibn umar yace kai na ji dadin abin da nayi wato sai ya amfani da damirul ga'ib kaman yana labarin wani iltifati yace su ila amma la ya'lam fa qala la ilma li bihi ya'ani nafsu yace na ji dadin abin da wala yayi shi yana nufin kansa yace an tambaye shi abin da bai sani ba kuma ya iya yin jarinta yace bai sani ba su ‘yan ta'alumi da ‘yan ma habba wa dabba suna ganin kasawa ce a ce ga wani abu da ba su sani ba a gaban ɗalibansu ko a ajin da suke karantarwa. Wasu kuma sai su yi dabara, an tambaye su abin da ba sani su ce to assignment sai su juya muku shi. Ka ce kawai ban sani ba, amma ni da ku mu je mu nemo. Ba daidai ba ne wannan irin wato yaudarar kai da mutane suke yi. Dama Allah bai tsara ka san komai ba, wa ma utitun min al-ilmi illa qalila abinda Allah ya ba mutane ilimi da ma sunan shi dan kadan to ba daidai bane ka dinga tankaho kana kaba ba akan sa wa an sha'bi amir ibnu shirahil sha'bi qala yake cewa la adri nisful ilm wannan magana tashi ta waye ta zama karin magana cewa ban sani ba ita ce rabin ilimi duk waɗannan asaran da muka karanta guda uku din nan al-imamu darimi ya kawo su a cikin muqaddimarsa hakanan wannan na ukun al-khatibul bagdadi ya ruwaito shi a cikin al-faqihu wal mutafaqqi hakanan al-baihaqi a cikin littafin sa al-madkhal ila sunan da wasu malaman ba dukan isnadojin su sahihai ne wa ibn sirina qala malam muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai Allah ya kara masa rahama yake cewa ma ubali yace ni ban damu ba su'iltu amma la a'lamu in an tambaye ni abinda ban sani ba aw ma la a'lamu amma su'iltu amma a'lamu aw ma la a'lamu yace ni ba bambanci a wurina ko a tambaye ni akan abinda na sani ko a tambaye ni akan abinda ban sani ba bai da bambanci a wurina li'anni idza su'iltu amma a'lamu qultu ma a'lamu dan an tambaye ni abinda na sani sai in faɗa abinda na sani wa idza su'iltu amma la a'lamu in an tambaye ni game da abinda ban sani ba qultu sai in ce la a'lamu ban sani ba duk ɗaya ne ya ce a gurin sa idan tambaya ya santa ya amsa in bai santa ba ya amsa ta da cewa ban sani ba Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alaihi an zo da tambayoyi da yawa tambayoyi aka ce a wata riwaya wajen guda 40 ana tambayarsa algafar ta malam mai hukuncin kaza yace ban sani ba algafar ta malam mai hukuncin kaza yace ban sani ba an faɗi kamar guda biyar ko hudu sai ya faɗi ɗaya da ya sani a ƙara tsallakawa da ya gama gaba ɗaya masu tambayoyin sai kamar sun zama irin disappointed irin sun ji takaici sun ji damuwa musamman saboda a kissa an bayyana cewa sun taso ne takanas ta Yaman daga ƙasar Yaman suka zo Madina wurin malamin da yafi kowa ilimi a zamanin dan su ji gamsassun amsoshi akan tambayoyinsu kamar kace an haɗo duka tambayoyin mutanen garin duk matsalolinsu an taho da su ana zuwa kuma yace ban sani ba a wajen kashi 60 bisa 100 saboda sai suka ji khaibatu amal suka ji ya tabar da su sun sha wahalar banza suka fara jin kuma tsoron in sun koma me za su gaya wa mutanen garinsu da maliku ya ga haka ya ce kuna mamakin maliku ya ce bai sani ba so kuke in gaya muku abin da ban sani ba ranar alkiyama ku ku tsallake ni a tsare ni ya ce to ku zo ku gaya ma mutanen garinku su ma su gaya ma 'ya'yansu da jikokinsu wannan magana amai da ita gado na tarihi cewa malikun nan ma da ake faɗa a shi jahili kun gara ma ku je ku faɗa haka wato ya musu magana mai kaushi cewa dan me suke mamakin dan ya ce bai sani ba so da babu mamaki bane malami ko mun girman sa a tambaye shi abu kaji ya ce bai sani ba shi sa al-Imam Ibn Abdul Barri An-Namari a cikin littafin sa mai albarka Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli ya kulla babi musamman da yace babu ma yalzamu al-alim idza su'ila amma la yadrihi min wujuhil ilm yake babun abin da ya wajaba malami ya aikata idan an tambaye shi game da abin da bai sani ba cikin matsalolin ilimi ya ta kawo maganganun malamai cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai masu kama da irin waɗannan bayan ya kawo maganganu daga cikin alkurani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to da jama'a mu kula da wannan musamman yan uwa dalibai da masu wa'azi da ustazai da masu tsoma baki a cikin harka addini ka tabbatar da cewa magana a cikin addini amana ce saboda abinda ka sani na ilimi shi zaka faɗa abinda baka sani ba ka ce ban sani ba ba aibi bane sai kuma ka tashi ka nemi ilimin sa ka san cewa kullun kana da challenge ibnu abdul barr din sandi ibu abubakar ibnu al-arabi afwan yake cewa ilimin da mutum zai koya yayi wa Allah bauta da shi yace wannan bai da wani wahala zaka iya koyon shi cikin mako guda akwai sahabbai da suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi karatu lokaci kankani suka koma garo suka ci gaba da ibadarsu da haka abin da zaka koya na tauhidi da tsarki da sallah iya nan lokacin kai zaka yi koyarsa sauran kuma sai lokaci yayi lokacin azumi ko lokacin aikin haji ko lokacin zakka ko lokacin aure ko kasuwanci wannan ba sun taso ba ba dole bane fardu kifaya yace to amma ilimin da zaka karantar da wani yace to ba zai taba isanka ba yadda ka san dai neman kuɗin da za ka ci da iyalanka akwai wanda ya taɓa gamsuwa da cewa ya tara kuɗin da yanzu bai buƙata ya nemi kuɗi zai ci da iyalansa babu wani mutum to haka ɗalibai ai iyalai ne ga maluminsu ilimin da yake ce da su kuma abincin ruhinsu ne saboda abin da kake nema na ilimi in dai kana karanta wato bai taɓa isanka bai taɓa isanka saboda ba mamaki ba ne dan an waye gari an ce algata malami hukuncin kaza ka ce ban sani ba ba abun kunya bane kamar yadda haka waye gari warga ta ce mai gida za a sai magi za a sai omo za a kai wancan asibiti ka ce yau bani da shi ba abun kunya bane ko musamman a wannan zamanin amma me za ka yi daga lokacin sai ka fita nema in ka zauna ka shanta ke to ka zama malalaci kenan to haka ilimi ban san kaza ba amma ba za ka yi folding arms ɗinka ba za ka riƙe hannayenka ba sai ka ba zama neman shi ya zama maka challenge ya zama maka ƙalubale sannan a mu sani da cewa tsohon baki da mutane suke a cikin harkar ilimi da garaje da gaga'a suna jawo kansu fitintunu ne suna jawo kansu wato ta taɓar zane a gaban ubangiji madaukin sarki musamman idan ba su cancanta ba ko kuma akwai wanda suka fi su cancanta ko akwai wanda suka tara wannan aikin kawai mutum yana so ne ya shiga cikin harkar don shi ma ya yi muzahama don ya kafaɗa da kafaɗa da malamai ko masu karantarwa to wannan kawai yana neman kashi fitina ne irin su ne kaga sun zama mutane musiba a cikin al'umma ga sunan ta ko'ina da sunan karantarwa da sunan wa'azi a social media da sunan limanci da sunan buɗe islamiyu a yi ta rigima da su a masallatai wasu ma a dinga rigima da su akan gawa akan sallar gawa ya dinga rigima da su abinda wurin sallar gawa wurin wurin komawa ga Allah ne wurin da yake so kowa a ga ya nutsu ya hankalin shi ya tashi ya ga lahira ya tuna ta amma dinga rigima da su akan sai wani ne bai sallar gawa ko wani ba zai yi ba ko ba sai da kaza ba ko sun yi da kaza Allah ya kyauta malam yace babul ga wani babi al musbitu muqaddamun ala nafi daga cikin ƙa'idojin ilimi ita ce, wata ƙa'ida muhimmiya ita ce al-musbitu, wanda ya tabbatar da abu muƙaddamun alan nafi, ana gabatar da maganarsa a kan wanda ya kore. Wato, idan wani ya ce misali, a ina bin wani dubu ɗari, kaga ya tabbatar yana bin bashi, sai shi kuma da ake mai ya ce, ƙarya ne baya bi kaga shi kuma ya kone sai aka samu shaidu sai suka ce da gaske ne wanda ya ce yana bin bashin shi din nan da gaske ne yana bin shi bashin to za a aiki da maganar su kai ma aka ce inda za su ce ma ɗari biyu ma da ya ce ba ma ɗari biyu ce da hamsin ce za a karba saboda almuthbitu muqaddamun alal nafi inda yake tana da magana da yawa mas'alar a cikin usul fiqi in ka koma kamar littafin abin nan usul fiqi na Imam al-Haramaini za ka ga ya kawo zantuttuka a kai. Malam ya kawo ya ce, Ƙala al-Humaidi, Abla ibn Zubair al-Humaidi, malamin nan nasi Imamul Bukhari, daga cikin manyan malamai Imamul Bukhari, hasar Imam Bukhari hadisinsa ya fara kawowa a cikin sayyidinsa. Yana daga cikin ɗabaka farko ta malamai Imamul Bukhari. Imamul Bukhari ya kawo wannan magana daga wannan malami mu'allakan haka afon ba a ce mu'allaki batun da malaminsa ne haka ya ce kalal humaidi haza kama akhbara biladun wannan ka'ida ta almusbitu muqaddamun ala nafi kamar yadda bilalu ya bada labari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallafin ka'bati sayyidina bilal alaihi rahmatullahi alaihi radiyallahu anhu ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin ka'aba kuma ya yi sallah wa ƙala alfadlu lam yusalli shi kuma alfadlu bin abbas shi kuma yace ba ya sallah ba fa akhadha an-nasu bi shahadati bilal sai mutane suka yi ruko da shahadar bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba tare da waɗannan bayin Allah da ya shiga kuma da suka fito aka tambaya yayi sallah sai da yace eh yayi sallah sai kuma yace bai yi ba to sai ayi ruko da maganar wanda yace yayi kaga shine al-muthbit wanda ya tabbatar da abu ya faru ya kawo hujja muqaddamun magana shi tana sama da alan nafi wanda bai kawo hujja ba ya kawo wannan ababin ilimi ne a magana anan da ake magana akan kitabul ilm dan nuni zuwa ga cewa ba a amfani da jahilci a kore ilimi dan wani ya ce bai san abu ba wani kuma ya sani ya kawo hujja to wancan wanda bai sani ba ba yadda zai ce to ai mu san da wannan ba ce to ai yanzu an gaya muku ilimi kullum hujja ake nema ba korewa ba tabbatarwa ake nema babu talabil ilmi li ghairillah babun da ke bayani akan hadarin da ke cikin mutum ya koyi ilimi ba dan Allah ba na ana magana akan ilimin addinin musulunci qur'ani hadisi fiqh tafsiri da sauran ilmomin da ke da alaka da ilimi na addini kamar ilimin lugal arabiya da sauransu ilimin aƙida tauhidi ilimin da suke musulunci hidima to ana koyan su ne asali domin bautar Allah ne domin a fahimci addini a bautawa Allah idan mutum ya koya da wani manufa wadda ba wannan ba to yana cikin hadari mummuna wanda zai kai shi zuwa ga shiga cikin fushin cikin fushin Allah shine malai ya kulla mana babi anan yake cewa a babu talabil ilmi da ghairillahi hukuncin neman ilimi ba don Allah ba. An abi Huraira ta ƙal, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Ala'ari wasallam, man ta'allama ilman mimma yubta gabihi wajuhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah ya'ni rihaha sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Ibn Majah Allah ya kara musu rahama gaba daya cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya je ya koyi wani ilimi kowane iri ne mimma yubtagha bihi wajhullah ilimin da asali ana yin sa dan neman fuskar Allah azza wa jalla ilimin da don Allah ake yin shi Qur'ani hadisi fiqh tauhidi da sauransu ana koya ne dan a fahimci addini ana koya ne dan samun shiga a wurin Allah ana koya ne saboda wani bangare ne na ibada to idan mutum ya je tasa wannan ilimin gaba amma sai ya zama yana neman shi ne la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya shi yana koya ne dan neman wani abu na duniya wani abun duniyar sawa'un shuhura fitina daga cikin fitinun duniya kamar yadda ainihin wato al'imamu al-khatib da gara da yake fara a cikin aljami'u da akhlaƙin rawi wa adabus sami dai magana irin wannan ya ce ya kai ɗalibin ilimi ka guji neman ilimi don neman suna ko shuhura ko muƙani sai ya ce saboda mafi yawan matsalolin da ɗalibai suka samu da masu harkar karatu ta nan take zuwa musu mafi yawan matsala ga ta jawo rigima ta jawo fitina ta jawo gaba da hassada da raddi da kiyayya da kwashe kafa da kokarin koran wani a masallaci da fitintunu da rigingimu da ake yi a cikin kungiyoyin addini da makarantu da wurare duka wanda yake jawo su domin idan wato lahira mutum yake nema neman lahira ta bai kare neman lahirarka idan duka mu zama kanta alkur'ani da neman lahira ne ni in je in karanta cikin dare in istighfari in sallar dare kai ma ka je karanta cikin dare ka istighfari ka sallar dare in gari ya waye mu yi aiki da shi na wani bai hana na wani samun ladan wani bai da alaka da samun ladan wani amma idan muna yi ne dan musabaka misali to kaga dole mutum da ya za a zaba a ce shi ya ci so da ka dole saura su fara tsanin to wani da ya ci ba shi ya kamata ya ci ba an yi magudi dole wanda suke suke da interest akan wa ya kamata ya ci su canza alƙalman musabakar dan wannan ya ci su yi magudi dan ya ci in ya zama dan limanci muke neman wannan karatun addinin to dole ɗaya ne zai yi limanci so da dole ya zama wannan yana limanci wannan kuma yana ganin wani bai isa ba yana kirga kurakuransa na nahawu na tajwidi na hadda a kuma gefe a yi ta saran shi ana ana suka shi ana mai dariya ana cewa bai iya ba idan dan mukami muke nema idan dan shuhura muke nema duk wannan tana da alaka da duniya idan ina neman shuhura in naga wani ya samu ta fitawa sai in ganshi a matsayin barazana har in dinga fatan Allah ya sa shuhurar shi ta lalace kai Allah ma ya sa ya mutu bar duniyar nan dan ya kauce ba ni waje kaga tuddan duniya shi yake kawo wannan lusiba bihi ardan min ad-dunya shugabanci ko mukami ko kudi ko fada aji ko farin jini ko samun daukaka ko neman shiga a wurin masu kuɗi ko gwamnati ko makamancin haka to duk wanda ya nemi ilimin alkur'ani ko ilimin hadisi ko ilimin fiqhu ko tauhidi ko makamantansu ya zama wannan abin da yake yake nema annabi ya ce lam yajid arafa aljannati yawmal qiyama ranar alkiyama ko kanshin aljanna ba zai ji ba saboda nisan da yake da ita da aljanna nisan shi da aljanna ba zai ji ko kanshin ta ba saboda wato ya nemi duniya da abin da ake neman lahira da shi shi kuma Allah ya riga ya zartar da cewa ba zai karba aikin da aka mai shirka da wasu ba haka ya fara cikin hadisul qudsi yace wanda yayi wani aiki ashraka bi ma'i ghairi yayi shirka da wani na taraktuhu wa sharikahu zan bashi da abin shirkarsa yawa za a da ran alkiyama Allah ya ce musu ka je gun waɗanda ya baku ku je gun waɗanda kuka yi dan su su baku ni ba na su Allah baya san abin da aka yi shirka don wannan shirka ce karama wato riya wannan hadisi yana da hadari kwarai da gaske kuma kamar da muka sha fada a wurare mabambanta ya kamata kullum mu dinga sabunta niyyar mu ta harkar ilimi yanzu je makaranta dalibta zan je wajen koyon addini dinga halarto da cewa to niyya ta fa don Allah ne zan je wajen da ne don neman lada a wurin Allah don neman ƙara fahimtar karatu idan zan karantar da zarar mutum ya zo na a mahallin karantarwa ya kokari ya dinga halarto da niyyar cewa to don Allah fa ya kamata na yi in ba zan yi don Allah ba gara kan nayi wannan zai taimaka mutum wajen rage wato kofofin waswasin shedan an taɓa mu wani labarin wani malami mashahuri wanda ya rayu a ƙasar Saudi Arabia shine mai littafin Adwaul Bayan Ash-Shankiti Allah ya gafarta masa shankiri da kansa yake faɗa wa ɗalibai wannan labarin sanda yake garinsu na shankit aka taɓa sa gasa ta rubuta waƙe na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sira ya rubuta waƙa sama da baiti dubu alfiya amma bayan ya gama rubutawa gaba ɗaya sai hankalin shi ya tashi ya ce to yanzu wannan waƙar na yi ta dan yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya kamata in ne dan na samu ladan ƙaunarsa da nake yi amma kuma kawai na yi ne don in ci gasa kawai sai fasa shiga gasa kawai ya koyi takardun to wanda suka san labarin daga baya suka same shi bayan ya dade a kasar makka suka tambaye suka ce ina labarin waƙenka da aka ce kayi sai ce ai wannan waƙen wata rana kawai da daddare na ji gaba na yana ta faduwa da na tuna al'amarin waƙen ya ce kawai tashin ɗauki littafin musu wadda rubutun hannun ya ce na je bayan gidana kawai na sa fatanya na tona rami na tona rami kawai na birni na birni ne istighfari nace kada ma wani ya gani ce dan ni na san sanda nake rubuta ta ba Allah nake nufi ba ina nufin ne kawai abinda za a bani in na ci wannan gasar da daukaka da zan samu ina yin musabaka suke wanda za ma su gaya ma ƙara cewa su ba sun zo ci sun zo su samu kujera ne ta maka ko ta umara ko su samu keken ɗinki ko ta samu wani babban mutum ya aure ta ta haka in ba su samu wannan ba za su tafi suna cewa an musu magudi Allah isa ba ruwansu da cewa wannan karatun da suke yi na alkur'ani suna yi ne wai don ya shiga cikin littafin ladansu cewa sun karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya lada goma baya cikin lissafin su kwata-kwata tun sanda suke yin kamfin suna muraja'a manufarsu kawai su yi itikani saboda kasu sha danja. ba ya ce itikani don Allah ya ji daɗin cewa sun kanta alkur'ani daidai ba ta kaga wannan bala'i to haka mutanen da yanzu suka yawa a cikin al'umma kowa yana so ya koyi karatu sai ka ji ya ce dan na zama malami irin albani irin malam jafar biyun nan su ake faɗa kawai saboda mene saboda Allah ya ba su ɗaukaka sun samu shahara mutane suna ƙaunar su ba wai yana so ya zama malami mai jajircewa da karantarwa da sadaukar da dukiya irin malam albani ba baya so ga malami mai jajircewa da yaƙi da bid'a da baje ilimin alƙur'ani irman Jafar ba yana so ya samu farin jini irin nasu ko kun gane farin jinin da suka yi shi yake nema kawai bai san cewa a rayuwarsu sun fuskanci bala'in da shi ba zai dauka ba sai da suka mutu suke wannan farin jinin sai da Allah ya gasgata abin da suke yi muna musu fatan alkhairi Allah ya ji kansu sai Allah ya saukar da kaunarsa a cikin mutane to wannan kaunar ya gani take su dan me yasa ba zai ce yana kuma yana bakar kuma ba saboda hukuma bai sami wannan shaharar ba ba a saka status din shi a cikin WhatsApp ba ruwan shi ko ga mutace yana son don malami malami irin guruntu kawai gani yake anu malama a tajiri ne in zama irin guruntu zai samu kuɗi ko mun gane so wannan jama'a wallahi musiba ce a cikin al'umma ba a yin karatu dan nufatar malanta wannan ita ce gaba ta ƙarshe a cikin matakai biyar na ilimi farko saurare a gun malamai koya kenan na biyu fahimtar abin da aka koya maka na uku haddacewa da riƙewa na hudu aiki da shi sannan na biyar idan an bukata sai ka yaɗa, to duk sai mutum ya tsallake duka waɗannan hudun gaba ɗaya na farkon ma ba zai tsaya koya yadda ya kamata ba Allah Allah yake yazo da bulugul maram kai da malam albani namu yake cewa sai ga mutum ya zo maka da bulugul maram ya ce alga ta malam daidai nan wannan rabin hadisin kawai nake so yawa ya isa haka sai tafi mukabala ne to ya baka hada waɗannan irin irin wannan karatun da ake a nan da mutane masu fitowa su ce in an isa a fito a yi mukabala da su suna cigiyan wanda zai mukabala da su suna cigiyan ina wanda zai mukabala da su gari gari kaga ba harka addini bace wannan wannan harkar neman suna ne ko ko mutum ya saka bidiyo a wannan shedaniyar aba social media yana nan yana following ya ga wai bidiyon nan mutum nawa suka gani status din nan da aka saka mutum da suka gani kuma ibn cikin ɗaliban shi ya ce kai wallahi bidiyon nan da muka yi fa karatun nan fa ya samu ya samu a trending trend da ake cewa ko yayi trending ai dubu kaza aka kalle shi damuwarsa yawan mutane da suka kalla bai damu ma da wanda suka kallan nan sun samu shiriya da suka kalla ko ba su samu ba da abin da ya kamata ka nufata li an yahdi Allahu bika mar'an wahidan khairul laka min hurun ni'am Allah ya shata da mutum kwaye ta hannunka shi fi maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma to wannan ya daga cikin wasuwasin da shedan ya labbasa ma dalibai da ustazai da masu karantawa Allah ka gafarta mana Allah kuma ka cire mana wannan irin musiba da fitina da ke cikin mu ya Allah malam ya sake cewa an Jabir ibn Abdullah annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nabi ya ce jabir ɗan abdullah la ta'allamul ilma kar ku sake ku koyi ilimi litubahu bihil ulama dan ka dinga wa malamai tunƙahu kana cewa to shikenan dai mu ma yanzu mun yi ilimi ba wanda ya sai ce mana jahili zaka ji mutum ya cewa wallahi ni na fi karfin a ce min jahili ba wanda ya sai kira da jahili wannan shine tunƙahon da ake magana ai ni yanzu kamata da na yi irin karatu kaza ko na zauna a gun malami kaza ko na yi haddan ƙwar'ani tun shekara kaza ko na yi karatu kaza kaza irin wannan yana ma malamai tun ƙaho wala litumari bi sufa ko don yi jayayya da wawaye irin jayayya nan da ake a live in bidiyo a sa live wane ya shigo a yi musu da shi wane ya shigo a tiktok a facebook a instagram da wane ne tun ma kafin zuwa waɗannan abubuwa kaga mutu ya kwashi littattafai ya tafi gun wani wa'azi wai ya zo mukabala wawaye shi ta mai yiwu itumare bi sufaha yaje dinga tallan ilimi a gidan jahilai wala takhayyaru bihil majalis ko kuma dan a ba ku wurin zama na musamman dan a saka a high table da dora ka kujerar limanci dan a saka a lissafin masu karantawa dan kai ma ka zama allama dan a dinga ce maka sheik a dinga gayyatar ka tarurruka dan a dinga ce maka dakta to wannan wala takhayyaru bihil majalisa kenan nabi yace fa man fa'ala zalika wanda duk yaje ya koyi karatu dan waɗannan abubuwan nabi sallallahu alaihi wasallam yace fannarun naru wuta dai wuta dai aga al'amari ne mai girma wannan ya cikin sunan ibn majah wa an imran ibn husayn qala imran yace radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace akhwafu ma akhafu alaikum jidalul munafiki alimin lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi tsananin abinda nake tsoratawa al'ummata shine jayayya da musu wanda zai dinga kawo wannan jayayya da musu annabi yace shine al-munafiq munafiki wanda yake alimul lisan wanda yake da zaƙin baki da aka zo fasara wannan hadisan a cikin faidul kabir sharhin jami'u sagir sai yake cewa ai abinda yake nufi alimun lil ilmi mutum ne wanda yayi karatu a baka yana da karatu munqaliqul lisani wanda yake da fasahan magana fil kalami wajen zance lakinnahu sai dai shi jahilul qalbi zuciyarsa ba ta da ilimi fasidul qasadi manufarsa ba mai kyau bace game da ilimi wal aqidati haka na aqidarsa ba mai kyau bace yattakhidhu al ilma hirfatan ya mai da ilimi sana'a ya ta'akkalu biha wanda yake cin abinci da shi wa huwa yata'azzaz yana kuma jiji da kai wa yata'azam yana daga kafada yastaqbihu aiba ghairihi duk wani dan kankanin laifin da wani yayi ya dinga kamba ma shikenan wa yaf'alu ma huwa aswa'u amma kuma yana laifin da ya fi na wancan ɗin wa yi zuru linnasi tadayyuna izo cikin mutane da cewa shi mutumin kirki ne wa yi sariru rabbahu bil aba'im in ya koma gefe kuma ya dinga manya-manya laifuffuka wannan wannan an ɗan canza larabcin amma ma'anar abin da ke wajen kenan wannan yana kamar da ake cewa kamar a ce misali na qalahu bi tasarruf wannan shine abin da ake nufi da munafiqun alimul lisan munafiki wato wanda aikinsa na zahiri ya saba da na baɗi a fuska kamar mutumin kirki a zuci mutumin banza wanda yake da zaƙin baki ya iya tada baki ya iya li'irabi ya san qira'atu ya iya isnadi ya san yadda zai ya ja baki ya fasara ya iya kuma kama zakatan mutane wajen fasaharsa amma kuma aikin shi ba mai kyau bane sannan babu dama ya ga dan kankanin laifi sai ya kambama shi kuma shi yana yi wani laifin ko wanda ya fi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratarwa al'ummarsa a wayi gari a ce irin wannan a cikin al'umma shine malami dai da kaga irin wannan to ka guji koyan karatu a wurinsa wa an kabi ibn malikin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabu dan maliki yake cewa annabi ya ce yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa man talaba ilma li yujari bihi ulama wanda ya koyi ilimi don yayi kafada da kafada da malamai ayyujri ma'ahumul munazarata a cikin masu ji masu fasara wal jidala li yuzhira ilmahu riya'an wa sum'atan wanda yake so yayi ilimi ne kawai saboda idan malamai sun yi magana ya challenge ɗinsu yadda shi ma yana da ilimi da zarar wani malami ya faɗi wata magana kafin rabin awa ya kafa kyamara ya ce raddi kawa ne yana sunan yana da ilimi da zarar wani malami ya faɗi wata magana ya yi marmari ci zai littafi ya masa raddi ko zai tashi gari gari ya tafi inda yake da zarar ya karanto wata sabuwar magana bai ma gama fahimtar ta ba yana Allah Allah ya goye wa'azi a kanta ya kawo ta cikin mutane don ya tada hatsaniya to wannan shine liyujari ya bihil ulama dan ya dinga gogayya da malamai a ce ai wani sabon malami fa ya bayyana kai mutumin nan akwai ilimi ya iya zakule zakule auli yumari ya bihi sufaha ko dan ya dinga jayayya da wawaye masu karancin hankali wato duk wanda ya kula shi sai ya kula shi shi ba ruwan shi da jahilai ba ruwan shi da wawaye ba ruwan shi da 'yan social media ba ruwan shi da 'yan fim ko 'yan rawa ko 'yan waka ko karuwai ko 'yan daudu duk wanda ya ce mai kule sai ya ce mai cas ba ya daga kafa bai san mutuncin kanshi a matsayin shi na wanda ya iya karatu addini ba duk waɗannan tarkacen gari yana kula su wannan shine wanda yake a auli yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi ko yana kokarin fatansa kawai ya karkato da idan mutane zuwa gari zuwa ga kansa kullun a dinga cigiyar me yace a dinga saurararsa a dinga following dinsa a dinga yada maganganunsa a dinga cewa babu wanda ya kai shi iyawa nabi yace adkhalahu Allahu nara wannan wuta Allah zai saka shi jama'a masu saurare waɗannan maganganu sa da hadari kwarai da gaske yana da kyau kuma mu shiga taitayin mu mu zama addini muna koyon shi ne don Allah in ba koyi shi don haka ba kai asara abin da ka koya kai asarar lokacinka wallahi gara ka zauna a cikin sahun jahilai ya fiye maka alheri akai a ce kana cikin sahun ɗaliban ilimi ko malamai amma kuma Allah ya san cewa ba dan shi kake yi ba gara jahili ya fi saukin mu'amala akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Abu Huraira mun karanta anan in zai faɗi hadisin sai ya suma saboda firgici shine magana akan wannan mas'alar cewa wanda ya ilimi ba dan Allah ba ya karantar ba dan Allah ba Abu Hurairah ya ce an ji alkiyama da su za a fara gwala wuta sune makamashin farko na wuta da waɗannan irin malaman da mujahidai da masu arziki waɗanda suka yi amfani da dama da Allah ya ba su ba dan Allah ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan malamin za a tambaye shi a ce dan me ka karantar me aikin ka a duniya ya ce na koyi alkur'ani na iya na karantar na yi wa'azi na yi raddi na yi limanci na yi kaza kaza kaza kaza yana cikin bada Allah ya ce mishi kazabt ƙarya kake yi Allah ya ce mishi kayi ne dan a ce maka liqala innaka alim so kake a ce kai wani ya san karatu wa kadki da kuma an fada za ka sa mala'iku su kama shi su kashe wuta sau da ka kai ƙoƙari dai da za a yi ka gyara niyyarka ya zama ba mutane kake nufi ba malam sufiyan ɗan yana yana cewa alastu alastu niyyati arba'ina aman na yi shekara arba'in ina yi ma murya ina yi ma niyyata therapy ina mata wato magani har ta tsayu babu laifi don a farkon karatunka farkon koyon karatunka na addini farkon koyon ka hadda alqur'ani wani abu ne ya baka sha'awa kamar da aka da Imam Ahmad ibn Hanbal aka ce Allah shi gafarta malam wannan tarin ilimi da Allah ya baka shin tsabar ikhlasi ne ko kuwa yace wani abu ne da ya bani sha'awa ya burge na je ina yi daga baya kuma sai Allah ya sa min ikhlasi tayi to asalin tayu asalin koyon ka karatu ka ji haushin wani gorin jahilci da aka yi mani ko kuma ka je kallon musabaka ko ka gani a TV ko a Facebook sai ka ga wani ɗan ƙanƙanin yaro ko ta ƙaramar yarinya ta tarar da karatu sai ka ji damuwar cewa yanzu a ce kamar wannan yaron da na haifa ya fi ni iya gata alkurani kai wallahi ni ma sai na koya wannan motivation din ba laifi bane amma da ka je koyan to ka tabbatar da cewa yanzu kana koya ne don Allah kare zama wannan manufar taka dan ka koya a ce to yanzu ka fi wancan yaron iyawa an samu malamai cikin magabata wanda irin wannan ne ya kai su amma bayan sun je sun koya sai kai ta kokarin gyara niyyarka yau da gobe har ya zama da cewa kasadinka abin da ke cikin kasan zuciyarka shine na fatar Allah ubangiji madauki sarki da abin da ke wurinsa Allah ya gafarta mana malam yace babu ta'alimi bi darbil masal babun da ke bayani akan karantawa ta hanyar buga misali anil harith al-ash'ari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace inna Allah amara yahya ibn zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura bani isra'ila an ya'malu biha wa innahu kada an yubti'a biha ya ce lalle Ubangiji madaukin sarki ya umarci annabin nan ya haya ɗan Zakariya alaihi masalam Allah ya umarce shi ya yi magaya wa banu Isra'ila wasu kalmomi guda biyar ya umarce su aikata wannan abu wa innahu kuma shi Zakariya shi ya haya kada an yi butse a biha ya kusa ya yi jinkiri faƙalar isa sai annabi isa alaihi salam ya ce masa inna allaha amaraka bi khamsi kalimatin li ta'amala biha ubangiji ya umarce ka ya kai ya haya ya gaya maka kalmomi biyar ka yi aiki da su wata amura bani isra'ila an yi amalu biha kuma ka umarci banu isra'ila su yi aiki da kalmomin nan fahim ma an ta'amurahun fahim ma an amurahun ya ce amma kana jan kafa ba ka faɗa musu ba to ko dai ka faɗa ko kuma ni zan shiga aikin kan fadi faƙala yahya sai annabi ya alaihi salam ya ce akhsha in sabaqtani biha an yuksafa bi aw adiba ya ce wane ni ina jin tsoron in karga ni to na saba wa Allah kenan Allah zai iya mun kwaran kwatsa au azaba ko a mun azaba fa jama'an nasa fi baitul maqdis nan da nan sai ya kira taro ya tara mutane a baitul maqdis a cikin kasar wato Palestine kenan famtala al masjidu masallaci ya cika da mutane wa qa'adu ala shurafi har ma suka tsatsaya a gefe wuri ya cika fa qala sai ya ce musu inna allaha amarani bi khamsi kalimatin lalle ubangiji ya umarce da manganu guda hudu guda biyar an a'amala bihinna da yi aiki da su wa an wa amurakum an ta'amalu biha umarce ku yi aiki da su awwaluhunna na farkon su an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah ya umarce ni nayi nayi ma Allah tauhidi kada nayi shirka kuma kuma na umarce ku ku yi tauhidi kada ku yi shirka wa inna matsala man ashraka billahi ka matsali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi kuma in gaya muku cewa misalin wanda yawa Allah shirka kamar misalin mutum ne ya je ya siyo bawa da kudin shi tsantsa bi zahabin aw warqin kudin sa zinare ko azurfa fa qala bayan ya siyo bawon kuma ya ce mishi hadhihi dari wa hadha amali kaga gidana kuma ga aikin da na baka wanke-wanke da shara da yoce fane da gadi da wanke mota da buɗe gate da wane da wane ne misali yace fa'amal wa addi ilayya kai aiki anan kuma ka kawo min abin da aka samu wato wani aikin da dinga samun kudi a cikin sa fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidi ya kunya bawo mai gidan nasa sai dai dinga aiki sai kuma ya dinga kawo wani kudin ka buɗe shago ka cika shi da kaya ka ɗauki mutum aiki kana biyan shi albashi kuɗinka ne jarinka ne kasuwancinka ne kamfaninka ne kuma yin ciniki sai ya ɗiba sai ka wani can third party wani can daban wanda bai ji ba bai gani ba ce kana ganin wannan zai yi fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kazalika karshen wata an ka zo lissafi ka ce wane ina kayayyaki na ga ban ga alhaji sai eh wallahi akwai wani mutum ne a nan baya na tausaya mishi na gabe da abinci saboda ka kullun shi nake kawai cinikin da aka yi kana ga kun da zai da wannan za ka rasa ma me za ka mai hukunci da shi ne tukuna to kamar haka ne bawa da yake shirka yake wa Allah Allah ya halicce ka kai ne bawansa shine ubangijinka ya baka hankali ya baka ya baka ji da gani da imani da komai sai ka butulce masa ka kafirci sai ka je kana bautatawa waninsa kamar yadda Allah yake cewa ne cikin Alkur'ani daraballahu masalan Allah ya ce ya buga mana misali rajulan fihi shuraka mutashakisuna ko wa rajulan salaman li rajulin Allah ya buga misali guda biyu ga wani mutum wanda yake yana da masu mallakarsa guda biyu da suke ta rigima ko fiye da haka da kuma wa rajulan saliman li rajulin da kuma wanda yake da lafiyayyen oga shi kadai Allah ya ce hal ya sauya ni matsala za su iri daya ba za su iri daya ba da haka Allah ya ce alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu haka Allah buga wannan misalin so haka bawa wanda yake bautawa Allah baya shirka ba zai daya ba a wurin Allah da bawan da yake shirka kwatankwacin wanda yake wa Allah shirka kamar kwatankwacin mutumin da ya bude shago ya zuba kaya ya dauko ma'aikaci ya saka kuma ma'aikacin ya dinga daukan kudin yana kai wani to shine wato buga misali din kaji an an buga misali babun da aka yi mana wa inna allaha amarakum bis salati bayan tauhidi kuma Allah ya ku da sallah fa idza sallaitum fala tantafitu in ana sallah kada kai waige fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit idan mutum ya kabarta sallah Allah yana fuskantar wannan bawa yana kallon sa matukar bai waiga ba da zaran ya waiga sai Allah ya fita batun shi cewa bai san ma abin da yake yi ba wa amurukum bisiyami Allah ya umurce na wace ku yi azumi fa inna mathala zalika misalin mai azumi ka mathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun misalin mutum ne da ke cikin taron jama'a yana da wata yajja kassa a cikinta wani ɗan kwantena ƙanƙani haka a cikinta akwai turaren almiski fa kulluhum ya ajabu au yu'jibuhu rihuha kowa yana jin daɗin wannan ƙanshin wa inna riha sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk ƙanshin wato mai azumi a wurin Allah yafi ƙanshin almiski wato kwatankwacin ɗaukar da mai azumi ke samu a cikin 'yan aljanna gaba ɗaya da bayin Allah gaba ɗaya kamar kwatankwacin mutumin da ke ƙanshi a cikin sauran mutane da ba sa ƙanshi wani irin kwarjini yake musu da sanda wani ya zo wani waje da wani turare mai daɗi dole kowa ya dinga kallon shi kuma dole a mutunta shi a ga cewa wannan mai tsafta ne wannan mai wadata ne wannan ɗan kwalisa ne ko idan ma kana zuwa gurin budurwarka ko bazawrarka da irin wannan ɗarakiya sai ka kawai ya maka late koma sai ka dace shi za ta aura sai dai ka kati sai kai da kake zuwa kana tsami kamar ka fito gareji ko kamar ka yi aikin nama ranar sallah ko inda ka san kana kana kana kana kana aikin babbaka ko irin jari bola din nan ta ji ka kana hamami mala shi kuma yana kanshi to sai ka ga ta ce shi take so ya ce wa amurukum haka nan kuma umarce ku bi sadaqati fa inna mathala zalika ka mathali rajulin asarrahu asarrahu adu misalin mai sadaka kamar misalin wani mutum ne wanda abokan gaba kamar kidnappers kenan suka kama shi fa awsaqu yadahu ila unqihi suka daure hannunsa a jikin wuyansa wa qaddamuhu liyadribu unqahu suka zo za su kashe shi fa qala sai yace ana afdihi minkum bil qalili wal kathiri fa fada nafsuhu minhu yace duk abin da kuke so ku faɗa zan ba ku ku kyale ni suka ce kaza muke so sai ka cire ka ba sai su kyale ka ko to misalin sadaka kenan wato kawai mutumin da an daure shi za a kai shi wuta babu abin da zai fitar da shi sai sadaka da yake jibi kafirai da suka je suka ga lahira da suka ce mene suka ce ma Allah fa as-saddaqa a jinkirta mana ko ma samu mu yi sadaka ba su ce ko ma samu mu yi sallah ko ma samu mu yi azumi ko ma samu mu yi biyayya iyaye ko ma samu mu yi kaza a abinda suka kira wanda suke ganin zai cece saboda suka ga alfanin shi a wajen Allah shine sadaka to karka sake don baka yin sadaka diya da ra'ayi ka zaman an ce wahido ka bayar don Allah a bayar don san manzon Allah ka bayar ko da mutum ya faɗa ta kalma mara kyau ko ya ce don san tijjani ne ka ce ba kyau ka ce a baka don tijjani amma dai gashi ka bashi din kana da shi in an ce a bayar masallaci ka bayar in an ce a bayar za a taimaki lafiya ka bayar in an ce a bayar za a gina kwalbati a unguwa ka bayar in an yi bara a gidanka allazi wahidu ko loma biyu ne ka ɗiba ka bayar kar ka zama murowaci za ka sha mamaki ranar alkiyama wa amurukum an tadkurullaha fa inna masala zalika ice kuma ku dinga ambatan Allah misalin mai ambatan Allah ka masali rajulin kamar mutum ne da kharajal aduwu ilaihi ya fi asarihi sira'an abokan gaba sun bi bayan shi sira'an ne sira'an wato a guje sun bi bayan shi cikin sauri kamar yadda Allah ya ce ya khruju min al-ajdasi sira'an sira'an da irin fadan Allah yawma shaqaul ardu anhum sira'a to cikin gaggawa abokan gaba su bi ka za su kama ka hatta idza ata ala hisnin hasin sai ya zo cikin wani wato wani kogo mai tsayi fa ahraza nafsahu minhum yaje ya buya to babu abin da ke hana mutum wato bala'in zunubi da bala'in a a a duk wani bala'in duniya ya riske shi kamar ambatan Allah babu wannan kamar wannan yace kadhalika al-abdu haka bawa yake la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah babu abin da ke tsara mutum daga bala'in shedan hirzi daga shedan babu kama abatan Allah kalma mafi gaba abatan Allah kuma shine la ilaha illallah ka yawaita salati da zikiri da karatun alqur'ani da istighfari in ka shiga wani bala'i ka yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wata rana wallahi mun je maka muka yi umara za mu koma madina mai wata sabga muna tare da wani babban mutum yake ba mu labari an mai waya ya shiga cikin damuwa da kunci zai yi wata muguwa asara a kasuwancin shi wallahi sai wani mutum a wajen ya ce mishi malam ka kai ta'adda annabi annabi mai kifin nan ba wallahi mutumin nan ba mu isa madina ba yake ba mu labari yake ci an warware matsalar nan kai ran na ga yake addu'a a nan Najeriya ne fa kawai ci gaba da addu'a na yayi tun yana yi ana ji bakin shi ya bushe ya sha ruwa to duniya ce ta ga ta lalace kamar da Allah yake cewa fa budu ayin arif wallahi tallahi in the next couple of hours tafiyan makka zuwa madina kamar ka ce daga nan a kama ya za a je lagos ne ko kafin gari ya waye ya dinga alhamdulillah ya dinga godiya wa bawan Allah ne yace alhamdulillah ka bani mafita wallahi da ya dinga yin addu'a ina ga ya fita yayi ta kafa dubu goma la har muka yi sa madina addu'a da yake kawai kenan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yi yake yi kawai to da Allah ya gaskata cewa da gaske yana neman agaji a wurin Allah ne sai kawai Allah ya canza kaddara sai da wake ba mu labarin wata babbar kwangila ce yayi ya samu kuɗi a cikin ta ake neman Allah cewa kwangilan ma gaba ɗaya ba tashi bace aikin banzayi za a canza takardar a cewa asali ba shi aka ba kwangilan ba duke shi da ya zuba a ciki yayi asara wajen miliyan 500 ne yake magana agogo dole ya adda wallahi ba mai sama dina ba sai da Allah ya bashi mafita akan wannan da ga matsalar shi ba ta kai matsalar annabi annabi Yunus ba ku kai na ki biya diye ka zaka fara sanan zaka tsira a shi da ba hada alahira kawai shiga zo dabba da kari amma annabi annabi Yunus da ya gaskata Allah mai Allah yake cewa wazannuni idh dhaba mughadiban fadanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati cikin duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin da kifin ya ji addu'a ya ji addu'a ya kasa narkar da shi fanu bi da bil arai dole ya zo bakin gaba ya aman shi a kan yashi wa saƙin dole ya rashin lafiya mana mala amma da ya tsira saboda ka da kake ganin bala'i ya kai bala'i ci gaba da ambatan Allah zai tsare ka daga shedan zai tsare ka daga gafala zai tsare zuciyarka daga ta lalace ko ta balbalce ko daga ta zama wata zuciya motsatsiya ambatan Allah kuma da zuci da baki da kwakwalwarka wato duk sanda zaka aikata wani barna tana cewa Allah yana ganin ka duk sanda zaka aikata wani abin alkhairi tana cewa Allah ya san da alkhairin ka inganta alkhairin sannan ka ambata da baki ka ambata da zuci wallahi duk bala'in da ake ciki sai ka canji wallahi ka rage korafin da kake kama ambatan Allah yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ina umarta ku da abubuwa guda biyar ni kuma Allah ya umarce ni umarce ku da su as-sam'u wat-ta'atu ku zama masu ji da biyayya ga shugabanninku wal jihadu ku zama masu jihadi don Allah wal hijratu ku yi hijira ku kaurace magaruwan kafirci ku zo gaban musulunci ku kaurace wa aikin kafirci ku yi na imani wal jama'atu da kuma dunkulewa a matsayin tsintsiya madaurin ki daya al'umma daya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda rarrabuwa fa innahu annabi yace kun ga yadda abun yake man faraqal jama'ata qaida shibrin duk wanda ya fita daga cikin al'umma ya zama dan tawari ko da tsawon tiki guda ne faqad khala'a ribqatal islami min unqi ya cire wato kambun musulunci daga wuya ya zare igiyar musulunci daga wuyarsa illa an yarja ba zai dawo cikin musulunci ba sai ya dawo cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ci gaba da cewa wa man da'a da'awal jahiliya fa innahu min jusa jahannama duk wanda yake kururuwa irin ta maguzanci alfahari da kabilanci da ashariya da ire-iren su yana cikin kururuwar maguzanci da kukan mutuwa annabi ce to wani yana cikin yana cikin gumaguman da za a hura wuta da su fa qala rajulun ya rasulullah sai wani ya ce ya manzo Allah wa in sama wa in salla wa sama shi wannan mai yin alfahari da kabilanci mai cewa ku yarbawa ne ko ku hausawa ne ko ku kaza ne su kuma su ne larabawa ko su ne fulani ko su ne kaza qala yace wa in salla wa sama ko yana sallah yana azumi fad'u bi da'awal islallahi allazi sammakumul muslimina almu'minina ibadallah ci ya ku bayin Allah in za ku ambaci wani abu da za ku yi alfahari da shi ku yi alfahari da cewa Allah ya yi ku musulmai ya yi ku muminai ya kira ku musulmai ya kira ku muminai kar ku dinga alfahari da kabilu da dangi alfahari irin na maguzawa za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله